الحمد لله الذي أمر بحفظ اللسان ونهى عن الغيبة والبهتان أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي الوصية التي أوصى الله بها الأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أيها الأحبة في الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في أقوالكم وأعمالكم واعلموا أن اللسان نعمة عظيمة من نعم الله على عباده يعبر به الإنسان عما في نفسه ويذكر به ربه ويقيم به الحجة أو يهدمها فهو طريق إلى الجنة أو وسيلة إلى النار فقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أيها الأحبة في الله إن من أعظم ما يجب على المسلم أيها الأحبة في الله إن من أخطر ما يبتلى به الإنسان إطلاق اللسان فيما لا ينفع بل فيما يضره في دينه ودنياه وإن من أعظم ما يجب على المسلم أن يحفظه هو لسانه فإن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت عباد الله اللسان نعمة عظيمة وسلاح خطير يمكن أن يرفع صاحبه إلى أعلى الجنان أو يورده في النيران فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه كف عليك هذا قال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلا حصائد ألسنتهم أيها الأحبة في الله فكم من كلمة أخرجت صاحبها من دينه وكم من كلمة فرقت بين أسر وقبائل وكم من كلمة جرت على صاحبها ندامة في الدنيا والعقبى فاحفظوا ألسنتكم عباد الله وزنوا كلماتكم فالكلمة إذا خرجت لا ترجع وقد تكون سبب نجاتك أو هلاكك يقول الإمام الشافعي احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه, لقاءه الأقران أيها الأحبة في الله إن مما يعين على كف اللسان ذكر الله كثيرا وتفكر الإنسان قبل أن يتكلم وأن يعلم أن كل كلمة يسجلها عليه ملك قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح الإنسان فإن جميع أعضائه تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الترمذي فاحرصوا رحمكم الله عز وجل على ذكر الله وقول الخير وترك ما لا يعنيكم تسلموا وتغتنموا فقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ‘yan uwa masu girma ga kaɗan daga cikin abin da ya gabata cikin huɗuba da muka gabatar ta yaren larabci yanzu yanzu nan ina yi wa kaina wasici da ku da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki domin wannan wasiya ita ce wasiyar da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mutanen farko har zuwa mutanen ƙarshe tun daga mutanen farko har zuwa mutanen ƙarshe inda Allah maɗaukakin sarki yake haɗi cikin suratun nisa Allah yake cewa walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah haqiqa tabbas mun yi wasiti ga mutanen da suka gabace ku wa'inda aka bai wa littafi da kuma kukin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi wasiti gare ku kuma ga wa'incan al'ummomin akan ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki kaga wannan wasiya ce mai girma da Allah madaukakin sarki yake yin ta ga bayan Allah don haka ina yi wa kaina da ku ga baki ɗaya mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah cikin abubuwan da muke faɗi da kuma cikin abubuwan da muke aikatawa mu sani ya ku ƴan uwa musulmi cewa lalle shi halshe da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mutane halshen wannan da ake magana da shi ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki yake wa bayansa me yasa ta yanda zaka ga abubuwa da yawa suna da alaka da wannan halshen da za ka ga yawan mutane nawa za ka ga wanda su ya sanya su suka shiga musulunci ko mutane nawa saboda idan mutum zai shiga musulunci dole sai ya ambata sai ya furta kalmar la ilaha illallah kaga da baki ake furta wannan kalma to saboda wannan halshen yana iya kuma ya hallakar da mutum wata hanya ce wadda za ka iya samun aljanna da wannan halshen kuma haka zalika akasin haka zaka iya samun wuta ta dalilin wannan halshen shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki yake cewa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid a cikin suratul qaf Allah yake cewa mutum dan adam ba zai taba furuci da wata kalma ba ba zai taba yin magana ba face akwai raqibun atid mala'ika mai kididdigewa mai rubuta abinda wannan bawa yake ambatawa yake faɗi amma a lokacin da bawa ya kai mizanin marhala ta bulugh ta, me yake da suna wanda ya balaga kenan wanda alkalami ya hau kan shi domin yaro ko kuma lattijon da hankali ya bar shi ko matashin da hankali ya gushe mishi kaga wannan baya daga cikin sharuɗa na zamantowa mutum ya zamanto mutum mai hankali to wannan idan mutum ya kai wannan mataki Allah maɗaukin sarki yake ambata mana cewa duk abin da mutum zai hoɗi duk abin da mutum zai yi furuci da shi to wannan mala'ikan yana rubuta yana kididdidewa shi yasa mu kiyaye abubuwan da muke haɗi ya ku uwa musulmi abu na gaba shine mu sani cewa lalle iya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya fi jarraba bayi da shi shine ana jarraban mutane da sakin halshe cikin abin da bai shahe su ba idan ka dibi rayuwanmu a yau idan ka haure zo sosiyo ko kuma ka dibi cikin mutane yau da gobe fada-fada da ake zama ko majalisai da ake zama kai hatta abin ya kai hatta majalis na neman ilimi ilimi na addini in ka je za ka ga babu abin da yake wakana illa kawai wane sai ya saki magana kowa sai ya zo yana ta furta magana na harko bai tsaya ya binciki wannan maganan ba wai shin magana ce mai kyau shin maganan nan ta dace shi ya haɗe ta a matsayin shi shi a shakhsiyyar shi shi wannan ya kamata ya haɗu wannan magana a'a kowa yana faɗin abin da ya ga dama to iya daga cikin mafi abin da Allah yake jarraba bayi abin mafi girma daga ciki shine an jarrabi mutanenmu a yau a yanzu da kowa ya sa bakin shi cikin abin da bai shahe shi ba mutumin da bai san littafin ahalari ba littafin gyara ibada shi zai zo yana yin magana akan sallah ai ai an yi bata an yi error a waje kaza an yi kaza in an yi kaza ai kaza ake shi kuma bai taba karanta ya shi ba mutumin da kawai ya je ya karanta boko mas'ala ta addini za ta taso sai ka ji yana sa baki dama malaman nan duk mutanen banza ne kaza kaza da sauransu a shi wai shine mutumin kirki alhali bai karanta ba shi yasa to iya daga cikin mafi munin abin da mutane suke aikata ko mu sani cewa ma iya daga cikin mafi girman abin da ya kamata a kiyaye mutum dan adam ya kiyaye shine mi shine halshe domin wannan halshen yana hallakar da mutane shi yasa zaka ga mutane suna shiga cikin abin da bai shahe su ba bal cikin abin da zai hallaka su akan abin da ya shahi addinin su ko kuma akan abin da ya shahi duniya nawa ne daga cikin mutane wanda zaka same su a cikin gidan yari a cikin kaso wanda wannan magana ce ta sa su aka kai su wannan sun zo sun saki baki akan abin da bai shahe su ba wannan maganar za ta sa a yi mi kaga cikin duniyar kama halshe yana iya hallakar da kai ballantana kuma cikin abin da ya shahi lamari na addini wanda wannan shi ana yin shi ne da hujja Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar ba a samu haka ba to kakka yarda ka sa kanka cikin irin wannan abubuwa shi yasa ya koyan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin alkiyama manzon Allah ya ce to falyaqul khairan ya faɗi alkhairi aw liyasmut ko kuma yayi shiru kai yayi maganan nan domin shirun shi shi ya fi akan ya faɗi wannan abin wanda ba ni ba ba alkhairi ba shi yasa duk lokacin da mutum ya zo zai yi magana matukar ya san ba alkhairi ne zai hito cikin bakin shi ba to abin da aka fi so a gare shi shine ya kama bakin shi ya shiru manzo Allah sa sunan yake gaya mana wannan hadisi ne da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kaga ko ba a zancen inganci kenan shi yasa sai mun kiyaye abubuwan da halasunan mu halsha halshen mu suke mi suke ambatawa ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa lalle shi halshe ni'ima ce mai girma kamar yadda muka wadi sannan kuma shi wannan halshen wani makami ne mai hadari amma matukar mutum bai kiyaye ba domin zai kai shi ya hallakar da shi wannan makamin wato ma'ana halshen yana yiwa ya daga darajar mai halshen wannan tami idan yana faɗin alkhairi idan yana karanta alkur'ani idan yana karanta hadithan manzo Allah sallallahu alaihi dole wannan abin zai yi mi halshen nan zai sa Allah ya ɗauka darajar shi sannan kuma wannan halshen wannan makamin ma'ana halshe yakan iya zama sababin da zai hallakar da mutum zai sa Allah maɗaukin sarki ya ƙasƙantar da darajar bawa idan ya zamanto ba abin da yake furtawa sai shirme ba abin da yake furtawa sai abin da ba alkhairi ba ba abin da yake furtawa sai abubuwan da bai shahi alkur'ani ba bai shahi hadisan manzon Allah sa son ba kaga wannan zai yi zai halakar da mutane shi yasa ya koyan uwa manzon Allah sa son yake faɗa ma Mu'az a cikin wani hadisi mai tsaho hadisin Mu'az dan Jabal idan ka diba cikin 40 an-Nawawi zaka same shi hadisi na 29 wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'adh dan Jabal yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin ka bani labari da wani aiki wanda zan kama shi wannan aikin in na dawwama akan shi zai sanya ni aljanna sai manzon Allah sallallahu kuma sannan zai nisatan da ni daga shiga wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi ya Mu'adh laqad sa'alta an azim haƙiƙa kayi tambaya mai girma ka yi tambaya akan wani sha'ani wanda yake mai girma menene wannan sha'anin amma sai manzo Allah ya ce amma wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah wannan abin amma kuma mai sauki ne ga wanda Allah madaukin sarki ya sauƙaƙa mishi me yasa domin Mu'adh ya yi tambayi manzo Allah sasan akan abin da zai yi zai sa shi aljanna ko ba ita ce musulmai suke nema ba aljanna ce ake nema to sai sai mu'adh ya tambayi manzo Allah sai manzo Allah ya ce tabbas wannan abun mai girma ne amma ho yana da sauki ga wanda Allah madaukin sarki ya sauƙaƙe mishi shi yasa in ka diba kuma sai kaga haka ne dama manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗin abin da yake gaskiya ne idan ka dibi mutane a yanzu zaka ga abin da zai kai mutane aljanna abu ne wanda yake in ba mutum ya dage ba a idan mutane ana ganin shi mai girma ne amma wanda Allah ya sauwake mishi ya yassare mishi ya maida mishi abu ne mai sauki sai kaga yana yin wannan abubuwan ba tare da shi ya damu ba amma wanda Allah bai yassare mishi ba sai kaga sai ya takura sai ya zamanto yana shan wahala kafin yayi aikin kirki kafin yayi aikin da zai kai shi aljanna to shi yasa sai manzo Allah ya ce mishi ai wannan abun abu ne mai girma amma ga wanda Allah ya sare mishi abu ne mai sauki sai manzo Allah sallallahu alaihi yake ce mishi ta'budullaha ka bauta ma Allah madaukakin sarki la tushrik bihi shay'a kada ka hada shi da wani wajen bauta sannan kuma ka tsaye da sallah ka bayar da zakka ka yi azumin watan ramadan sannan kuma ka je aikin hajji kaga sai manzo Allah sa ya karanto mishi arkanul islam rukunan musulunci wa'inda suke guda biyar wa'innan idan mutum ya rike su to tabbas za su kai shi aljanna ba shine muhallu shadiqin ba ina hucewa da gudu saboda ina so in kai wajen da zamu yi bayani mai tsawo sai manzo Allah sallallahu ya ce ma mu'az ala adulluka ala abwabil khairi shin yanzu tun da na gaya maka abubuwan da za su sanya ka aljanna in kana yin su ka dawwama a kansu za su kai ka aljanna in kana yin su ka dawwama a kansu za su kare ka daga shiga wuta shin to ba zan baka labari ba zan gaya maka ba abubuwan da suke kofofin alkhairi ne abubuwan da suke alkhairi ne sai manzala sa sun yace as-sawmu junnatun والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار من زال الله صلى الله عليه وسلم يتي وصلاة الرجل في جوف الليل sai manzo Allah sa sun ya karanta wannan ayar ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake bayani yake cewa ya'lamuna thumma qala sannan sai manzo Allah sa sun yake cewa Mu'adh dan Jabal yake ce mishi ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa zirwati sanamihi shin ba zan baka labari game da kan al'amari ba wa ana abin da ya fi girma qultu bala ya rasulullah sai mu'adh ya ce tabbas ina so ka bani labari ya manzo Allah sallallahu sai manzo Allah sallallahu ya ce mishi ra'sul amril islam yace kan al'amari gabaki daya ma'ana abin da aka fi so ga mutum shine al-islam musulunci wannan shine babban abu domin kafiri ya zo ya yi sadaka ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina rijiya ya gina forage ya gina wacece ba abin da za ta mishi me yasa domin bai zama musulmi ba to babban abin da ake so shine mutum ya zama dai musulmi shine kan al'amari manzo Allah ya ce wa amuduhu as-sala amma gimshikin wannan musulumcin shine sallah mutum ya rike sallah ita ce gimshikin da zai rike ma wannan me yake da suna musulunci sai manzo Allah ya ce wa zirwatu sanamihi al-jihad kaiwa matuƙa ƙololuwa wajen sha'anin al'amari shi kuma shine jihadi fi sabilillah shine mutum ya je yaƙi domin ɗauka tafarkin Allah ko kuma wasu abubuwan da malamai suna sanya su a matsayin jihadi sai manzo Allah sallallahu ya sake cewa ala ukhbiruka bi malaki zalika kulluhu bi malaki zalika kullihi shin ba zan baka labarin abinda kuma shine ya mallaki duk wancan abubuwan da na baka labari muhallu shadi kenan ba zan baka labari akan abin da in ka rike shi to kamar ka kiyaye wa'incan abubuwan ne gabaki ɗaya da na janyo maka tun daga abin da ya shayi tambaya ta farko da Mu'adh dan Jabal yayi akan cewa manzo Allah sallallahu ya bashi labari game da ni abin da zai rike ya kai shi aljanna abin da zai rike ya hana shi shiga wuta har zuwa akan abin da manzo Allah ya ce ba zan baka labari game da abin da ya shahi kofofin alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kuma shin ba zan baka labari ba zan gaya maka ba kuma kai matuka wajen al'amura duk wannan abubuwan manzo Allah ya ce in ka kiyaye wannan abin da zan gaya maka kana so in gaya maka sai Mu'adh ya ce faqultu bala ya rasulullah ya ce tabbas ina so ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah fa akhadha bi lisanihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi riko da halshen shi ya rike halshen shi sai ya ce kuffa alaika hada wato ma'ana halshen mu'ad kenan ya ce kuffa alaika hada ka riƙe ka kiyaye wannan halshen wannan ka kiyaye shi me yasa saboda wannan halshen yana hallakar da mutane bar mu shi abin da mu'ad ya ce sai mu'ad ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi shin dama ana kama mu game da abin da muke magana da shi dama za a mana azaba game da abin da muke magana wani kawai ya zata shi kawai ya zauna ya ta sharara waka shi shi lahiya launi ya ci banza billahi lazi la ilaha bai ci banza ba zai hadu da Allah ranar tashin alkiyama ko ya zauna yayi ta zagi yayi ta cin mutuncin malamai yana tunanin ya tayi a banza bai tayi a banza ba Mu'adh ya ce dama manzo Allah sallallahu za a kama mu da abin da muke magana akan shi waye yake daukan magana akan wani abu mai girma ba wanda yake dauka magana yau mutum zai shiga ya kafa kamera gaban shi ya zagi wanda ya ga dama ya zagi shugabannin kasa ya zagi malamai ya ce malamin da ya koya mishi karatu ma ya ce mutumin banza ne ko na abu makamancin haka wace irin magana ce wannan manzo Allah sallallahu sai ya ce ma Mu'adh sakilatka sakilatka ummuka ya Mu'adh cir wata kamar wata magana ce da laraba suna cewa ana amfani da ita ne don a shajja mutum a zaburar da mutum akan ya tsaya ya fahimci abin da ake ni ko kuma a ƙara mishi ƙwarin gwiwa ya fahimci wai wannan maganar da ake gaya mishi amma ma'anarta tana nufin dama mahaifiyarka ta haifarinka ba ta haife ka ba ka kasa gane wannan maganar ya kai mu'az sai manzon Allah sa sun yace wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim shin wai akwai abin da yake kifar da mutane akan huskokinsu cikin wuta a ranar tashin alkiyama illa hasaidu alsinatihim in ba abin da halshensu ya girba ba idan aka ce girba ka san manomi shi ya san wannan kalma mutumin da ya yayi noma bayan an ƙare ruwa damana ta zo ƙarshe zai je ya girbe abin da ya samu amfanin gona to manzalla ya ce shin wai dama akwai abin da yake kifar da huskokin mutane a cikin wuta face abin da suke aikatawa abin da suke girba na maganganun da suke waɗi kadiba kaga yau so nawa ne nawa daga cikin mutane ne suke kiyaye harshen su nawa sai wasu daga cikin mutane kaɗan daga ciki kamar yadda na ambata cewa zaka ga yanzu majalisan ilimi da ya kamata ilimi ne ya kamata a ɗauka a wajen ya koma wajen gibayi da mutane wajen hassada wajen abubuwa wanda suke na annanimanci da na munahuci da wasu abubuwa wace irin magana wani irin hali ne muka tsinci kanmu a kai shi yasa ya kamata yan uwa mu kiyaye wannan harshen namu me yasa domin harshe makami ne da suke cewa me baki biyu idan kai amfani da shi bangaren alkhairi za ka samu aljanna in kuma aka san haka kai kuma Allah maɗaukin sarki ya kare mu shi yasa hadisi ne da Imam Tirmidhi ya rawaito shi yace kuma hadisi ne sahihi ingantacce shi yasa ya koyan uwa mu kiyaye halasunan mu kaga shi yasa Allah maɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu Mu'adh yayi ya kiyaye wannan halshen da yawa daga cikin mutane nawa ne daga cikin mutane daga cikin kalmomin da mutane suke waɗi ta fitar da mutum daga musulunci shi yasa kadibi wani littafi da ake ce mashi nawaqidul islam littafin da imam ibn abdul wahhab ya rubuta shi muhammad ibn abdul wahhab littafi ne da ya rubuta akan wasu abubuwa wanda suke warware ma mutum musulunci mafi yawanci wasu abubuwan daga furci ne da ka haɗe su shikenan ka bar musulunci to nawa ne suka bar musulunci saboda harshen su sun haɗu wata kalma wadda bata dace ba kai ba shi ba nawa daga cikin ma kalmomin da mutane suke waɗi ta raba tsakankanin fami abin da ya shayi fami da kabila wannan fami tana cikin wannan kabilar amma saboda kawai ta yi wata magana shi kenan sai hada ya shiga tsakankanin mutane har wannan fami kin wannan a cire ta daga cikin wannan kabila nawa aka yi suna da yawa kai nawa ne daga cikin kalmomi wanda ta sha wannan mutumin da yake faɗin wannan kalma ta sha shi ta kai shi sai ya yi nadama daga baya so da yawa mafi yawancin sake-sake da ake na aure mafi yawanci maza da suke furta kalmar saki daga baya suna nadama me yasa saboda ba a tsaya aka kiyaye abin da za a haɗi ba kawai an dai haɗe shi an huce nawa to shi yasa sai mun kiyaye wannan shi yasa al-imamu shafi'i yayi wani baiti yake cewa ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thu'ban yace ya kai wannan mutumin ya kai bawan Allah ka kiyaye halshenka ka rike halshenka daga fadawa cikin wasu maganganu la yalda ghannaka kada ka bari ya sare ka shi wannan halshen yace innahu thuban domin shi wannan halshen dafin da ke cikin shi yanda ka san maciji idan ya saru mutum zai sa mishi dafi haka yake cikin wannan mi cikin wannan halshe so nawa magana ce za a yi kwanan baya da aka yi kudeta magana ce kawai aka yi aka ce za a kama Nijar hari daga magana shi yasa magana dafin da ke cikinta alimamu shafi'i yake cewa da ke cikin halshi yadda kaga dafin da ke cikin abin da ya shahi bakin maciji ko abu makamancin haka sai ya ce kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'ahu al-aqran ya ce so nawa nawa ne kamce nan suna ce mata kamce wadda take magana akan yawanci lil kasara tana magana akan yawan so nawa da yawa mutane suna can a kwance a cikin kaburbura a makabarta min qatili lisanihi wanda halshen su ya ja musu aka kashe su ba komi ya ja musu ba sai halshe yace mi kanat tahabu liqahu liqahu al yace tsare kun shi majiya karhi irin shi ba su yarda su yi gaba da gaba da shi saboda sun san yana da karhi amma abin da ya kashe shi ya ja aka kashe shi ne halshe saboda ya yi wata magana aka gane maganar nan mai illa ce aka haɗa kai da wata mace ko wata karuwa ko wani mutum ya sa guba a cikin abinci ya kashe shi nawa ne mutane da yawa wanda kawai magana halishinsu ya sami aka kashe su shi yasa ya koyan uwa musulmi mu kiyaye maganganun da muke wadi mu kiyaye kar mu bari halshen mu ya ja mu mu fada cikin wasu ayyuka Allah madaukin sarki ya kare mu ya koyan uwa musulmi mu sani iya daga cikin abin da zai taimake mu mu kiyaye halshe domin an ce a kiyaye halshe to ya zami mu kiyaye halshe abu na harko da zai taimaka mana wajen kiyaye halshe shine yawaita ambatan Allah duk wanda ya yawaita zikiri ambatan Allah to insha Allah ta'ala Allah zai taimake shi wajen kiyaye harshen shi daga fadawa kan abubuwan da basu kamata ba domin baka da ma wani lokacin da zaka tsaya kana wasu surutan banza saboda kai ka shigaltu da ambatan Allah daga cikin ambatan Allah akwai alkur'ani akwai kuma sauran zikirrika sannan kuma abu na biyu da zai kare mu daga afkawa ko ya sa mu kiyaye harshen mu shine mutum kar yayi magana sai yayi tunani akan magana da za ta fito daga bakin shi shine abin da ba mu yi yanzu mafi yawancin mata da saki yake hawa kansu mazan su sake su magana ce suke yi wanda ba su tsaya suka yi tunanin wai in na waɗu wannan magana ya zai kasance kawai sai su furta wannan magana nawa ne daga cikin yaran mai gida wanda suke mushi aiki magana ce za su yi kawai ya kore su daga wajen aiki nawa ne suna da yawa shi yasa to sai mun ringa tunani wajen maganar da za mu yi da za mu yi in muka yi tunani akan maganar zaka ga wannan shi ma zai taimake mu wajen mi wajen kiyaye halshen mu abu na gaba kuma shine ya kamata mutane su sani cewa mutum ya san da cewa duk wata kalma da zai waɗi wallahi tallahi akwai mala'iku masu rubutawa za a wayi gari a ranar tashin alkiyama gaban kowa da kowa a zo a bada labari akan abin da mutum ya yi ya haɗi maganganu ne kana ɓoyewa kana haɗin wannan maganganun to a ranar tashi alƙiyama kuma za a bayyana kowa ya shi shi yasa wallahi mu kiyaye maganganun da muke haɗi sannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kai idan mutum ya wayi gari da sai halshen shi ko kuma duk gaban shi suna ƙaryata halshen shi me yasa suna cewa ya kai wannan halshen ka ji tsoron Allah cikin sha'aninmu mu domin kai wannan harshen kai ne mu in ka kiyaye in ka tsaya ka tsayu da kanka ka tsayu ka zama na kwarai to mu muka zama na kwarai dukkan gababuwan mutum in kuma ka silale ka bar hanya to mu dukan mu za mu silale mu bar hanya saboda haka ka ji tsoron Allah cikin sha'aninmu wannan wai ana so a tunatar da mu ne mu rinda tsaya muna kiyaye abin da za mu furta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa me yake da suna da yawa daga cikin mutane suna afkawa kai iya ma daga cikin musuluncin mutum ya zamanto ingantacce shine mutum ya bar sha'anin da bai shahe shi ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni manzo ce iya daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai dame shi ba duk wani abin da ka san bai shahe ka ba ba sha'anin ka bane ba to wannan abin ka bar shi bai shahe ka ba ya shahi malamai ka yi haƙuri ka bar wannan abin kakka sa bakinka domin za ka hallaka duk wani abin da ya shahi likitoci ne ka bar likitoci su yi bayani bai shahe ka ba za ka shiga cikin abin da za ka yi da na sani cikin shi duk wani abin da ya shahi mutane wanda kai baka san wannan abin ba ka riƙe bakinka shine abin da ya fi maka daidai ka iya shine ma zai sanya a gane cewa musuluncinka cikakke ne musuluncinka mai kyau ne amma da yawa daga cikin mu sai a hankali Allah kare mu shi yasa ya koyan uwa musulmi a karkashin wannan hadisin abinda zamu dauka daga ciki shine fa'idar da zamu dauka daga ciki shine abin da ya shayi hadarin abin da ya shayi shi wannan halshen domin shi wannan halshen yana daga cikin mafi munin mafi hadarin abubuwan da suke hallaka mutane domin mutum yana iya furta magana wadda za ta zamanto ta yi ta fidda shi daga musulunci yana iya waɗin magana da za ta shanyo mishi hushin Allah maɗaukakin sarki yana iya waɗin magana wadda wannan magana Allah maɗaukakin sarki zai sa a kai shi a kai shi wuta saboda wannan maganar da ya hudu shi yasa sai mun kiyaye iya daga cikin abin da malamai suka fitar da cewa iya daga cikin abin da yake nuna akan abin da ya shahi fa'ida da zamu ɗauka daga cikin wannan hadisin shi yasa 'yan uwa mu kiyaye mu kiyaye halshinan mu mu kiyaye halshinan mu daga yin daga furta duk wani abubuwan da muka san bamu da ilimi akan shi domin duk abin da muka furta za mu ga Allah maɗaukakin sarki a ranar tashi alkiyama zai ba mu labari kuma za a zo za a yi hisabi akan wannan abubuwa shi yasa 'yan uwa nasiha ta ta ƙarshe a kai shine mu yi iya ƙoƙarinmu duk wata magana da muka san ba mu da tabbas a kanta tun daga abin da ya shahi rezo sosiyo saboda shine yanzu abin da ya yaɗu kawai za ka ga wata jarida ta furta wata kalma ko wata magana kawai sai ka ɗauka ka yaɗa ta faɗi wata magana akan wani dama kana jin haushin sai ka ce dama mutumin banza ne ɗan iska ne kaza ne dama irin suwa ne ai dama mu mun jima da sanin su sai kai ta yada ai ya ce kaza ya ce kaza sai daga baya kuma sai ta bayyana ashe bai haɗu wannan maganar ba yanzu ka yi dole za ka yi nadama in kuma baka nemi ya yahe maka ba billahi lazira in dai ba shi yace ya yafe ba rana tashi alkiyama sai an muku shari'a da kai da shi shi yasa mu kiyaye mu kiyaye dangane da mutuncinmu domin iya daga cikin abin da zai kare mana mutuncinmu shine halshe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya kiyaye mini wannan abubuwan guda biyu manzon Allah ya ce duk wanda ya kiyaye abin da ke tsakanin abin da ya shaye bakin shi abin da ke tsakanin gemun shi ko kuma abin da ya shayi labban shi guda biyu ya kiyaye kuma abin da ke tsakanin cibiyar shi da abin da ya shayi gwiwar shi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ni kuma nayi ni na lamunce mishi aljanna muzalla shi yace halshe duk wanda ya kiyaye halshen shi ya rike halshen shi daga yin annamimanci daga yi da mutane mutum yayi kai ta yi da wani iya daga cikin abin da mu sani ba abu na karshe yanwa shine wai muna daukan cewa yi da mutum sai abin da mutum baya so a'a yi da mutum shine kai da mutum akan abin sai abin da afwan wai sai kayi akan me yake da suna wai ba idan shi ba ko a gaban shi kana hudi ba shine ake nihi da mutum ba manzo Allah sallallahu alaihi ya tambaye sahabbai atadruna mal ghiba shin wai kun san menene ake ce mai da mutum suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon suka sani manzo Allah ya ce ita ghiba shine zikruka akhaka bima yakra shine ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ha dogo ne ka san baya so a ce mishi dogo kana ce mishi wallahi dogo ne ina wannan dogon kaza kaza da sauransu wai sai ka ce ai a gaban shi ma ina hudi ha in dai baya so ko a gaban shi kake waɗi kayi da shi sai suka ce to manzon Allah in ya kasance abin da muke waɗin tabbas haka ne afa in kana fi akhi ma aqulu faqad shin in na waɗi abin da nake waɗi in da gaske ne eh dogon dogon ne da gaske dogon ne manzo Allah ya ce in kana fihi ma taqulu in ya kasance wannan abin da kake waɗi tabbas haka ne akan shi to faqadir tabta waqiya kayi ni kayi da shi dogo ne eh dogon ne to kayi da shi ha wallahi gajere ina wannan gajeren masu kaza kaza da sauransu duk wannan in baya so to kayi da shi ko a gaban shi ne wa in lam takun fihi ma taqulu manzo Allah ya ce in kuma abin da kake faɗi ba ba baya tare da shi mutumin banza kana ce mishi mutumin banza shi ko mutumin kwarai ne manzala ce to faqad ba hatta waqiya ka mishi kage kuma shi wannan laifin shi ya ma hiwancan shi yasa uwa duk wannan kaga menene abinda ake yi da menene da halshi annamimanci ka dauki maganar wani ka kai ga wani duk da mi da halshi shi yasa uwa mu kiyaye Allah maɗaukin sarki ya taimake mu Allah ya ba mu ikon kiyaye halshen mu Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wajen yin abin da ya yarda da shi Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wajen kare halshen mu da kare mutuncin mu Allah maɗaukin sarki ya ƙara zaunar da ƙasan mu lafiya da ƙasashen musulmai baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin waɗanda suke kasuwanci daga cikin mu Allah maɗaukin sarki ya sanya albarka a cikin kasuwancin su Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu ya kuma ba su ikon kiyaye duk abin da bai kamata ba a cikin kasuwanci waɗanda suke ma'aikata na gwamnati Allah maɗaukin sarki ya taimake su wajen yin abin da ya shahi adalci a cikin aikin da suke duk wani abin da ya shahi aiki ne wanda bai kamata ba Allah maɗaukin sarki ya kare su daga afkawa cikin wannan shugabannin ƙasarmu Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya kare su ya ƙara ɗora su akan daidai duk wani abin da suke na kuskure Allah maɗaukin sarki ya hana su yin wannan aikin Allah maɗaukin sarki ya sa su su yi mana adalci su yi ma kowa da kowa adalci Allah maɗaukin sarki ya taimaki duk wani shugaba na ƙasashen musulmai gabaki ɗaya Allahumma tahhir alsinatana min al-kadhibi اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاة صلاتكم يرحمكم الله